أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wa da jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ɗaya ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shida yanwa wajibi mawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan lokaci muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin masu azumtar wannan wata kuma ya sa mu cikin yantattun bayi da yake yantarwa a cikin wannan wata don mun hara ba san ƙarshen ba kuna wata Allah cika mu da imani ɗan uwa a ƙarshe mun kawo ƙarshen wancan tafsiri na watan shekara ƙarshen suratul nas ta kuma ce can dama mun ɗauko ne daga kafa muka je can daban ne tafsirin da muke na sati-sati yanzu insha Allah za mu hana daga araf mu koma mu dangane da kafa insha Allah kenan arab za mu hara insha Allah kayan nan akwai tambaya ta harko kayan tambaya akwai nasiha game da al'umma balle wasu malamai game da mas'alar aiki da falaki ilimin turmamu ko na astronomy akan ture shari'a wa me shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kahin ya zo ma a duniya akwai ilimin falaki ilimin hisabi ba yanzu ba aka ware shi amma yake cewa nanu ummatun ummiya la nakatubu wala nahsab asharu hakaza wa hakaza wata ruwa ya haka yace mu al'umma ce ummiya ba ma rubutu ba mu hisabi ya ce kurin wata yadda yake ya haka ya haka ya mallake da watar waya kenan wata 29 ne ko 30 sabai haka suka bar duniya kaf alhali a zamanin sama akwai ilimin ilimin sabi haka jamhurin tabiyai haka suka kare rayuwarsu haka yake a dogare na shari'a ta musulunci jamhur ana aiki da gani ba a kore ilimin sai magana rana da wata magana wani daban ilimi ne daban amma hadarin da muke ciki a yau wanda wasu kuma suna dangana kansu zuwa ga malamai ture cewa baiwa a ga wata a rana kaza wannan kabbaci cewa ka ture baiwa wannan abin ya sa wasu malamai a najeriya masu wannan ilimi sun yi haƙari hatta kai sukan sa a wannan gamin ayin sa sakin sun ce bai gari ne menene dai balle in saba saudiya sun waye sun samu kan hukuma za a ga wata a kiraya a hudu su ce bai wa ga wata suturi in wannan wata shekara haka a nan wannan mutanen sun hudi wa najeriya sun wasu ke musulmi cewa bai wa a ga wata a najeriya alhali wannan watan a najeriya da yawa musulmi masu yawan gaske sun ga watan a nan misali guda alaran mana wani mamar bandawi da idan shi a wannan shekara ya ga wata kuma shi dai ba a garin bande da idan shi ya ga wata amma wanda sun ce bai a ga wata suka sa mutane cikin ruru wannan hadari ne yanzu misali sun sanar yanzu na jiya bayan garuruwan musulmi da aka wata gaba daya nan da magaran ba mutum ɗaya ba da dama maza da mata sun ga wata yara da manya a nan garin da magaran kuma tabbas ya tabbata amma sun ce baiwa ga wata kare dai a gaban nan ya kamata mu dauki mu dauki zana wannan mutanen kasa ƙara kuma wasu matsayi kan ku shirware su idan suka samu wasu shuba'a su ga eh kaza kaza kaza kamar na gaske to wallahi ƙarya ce ba gaskiya bane ƙarya suke an ga wata kuma sun ce ba a gani kuma an ganin me ya kasa haka aije shari'a da aiki da hisabi wannan hasashe ne gaskiyar magana kan mu wani rubi ya kamata mu ajiye shi daga yanzu kurin shari'a in dai an ce an ga wata yanwa hatta fikiyu da ake madan fikiyu sai jama'a mustafida masu yawa ba a neman waye adali ma in dai jama'a suka wata masu yawa cewa ma waye adali ba naka bane in da ka ce adali mutum ɗaya mutum biyu maja masu yawa kurin ka mai kauya ga shari'a ko da ba haka bane ba kai ba ka da laifi shari'a kai aiki da ita ba ra'ayi ba amma da ka aje shari'a to la ka shiga ruwan da baka wuce wahala bada yau kai nan yau kai nan kana kama kame wannan shine abin da zamu ga jama'a ko lahi aka yi baka cikin lahi kai kai aiki da shari'a cewa ba a gani bai wa wallahi hira ce kuma a so da yawa abin aka yi saba ma haka hakikakin nan wannan muna jaraba da yawa nan misali wata shekara aka sa sanarwa irin wannan sai wata cibiya aka ce ta warin shi sai ga ƙarshe wata cibiya ta bincike abin a Belgium suka ce wannan masu cewa ba gani ƙarya ce shirme ne za a ga wata yau kuma ga wata nan ma wani malami cikin bada masu wani magana na san akwai kyan Allah cikin magana shi wasu yake cewa Saudiya bai wa a ga wata a Najeriya amma Saudiya kuma Saudiya da yake suna da na'ura ta hangen nesa ko ba ka so ce sun gani wannan bai ba adalci kan wannan magana wannan uwa ya ka mana magana har ma a Jamus ina an ce a Jamus an ce Saudiya ta ce bai a ga wata ce wannan magana masu yin takariya suke duk mai ta ce ba ga Saudiya hukumar Saudiya ba yan fanaki ba yan abin astronomy sau kuma Saudiya malaman Saudiya ba su yarda ba da aiki da falaki an ga ta ga wata Saudiya gani ne ba falaki ba kuma gani ba nan wurin a he wani ya ga wata bisa aiki da mulkin Saudiya duk mutum kan da kariya ce ya musu shari ne hukumar Saudiya da malaman Saudiya ba su yarda ba da aiki da yan falaki wani masu na'ura su hanga suna kasu suna kasu amma kuma Saudiya ba ta aiki da yan na'ura sai wani ya ga wata ko ma ina ne wani shi na kuma sai bincika Saudiya gani Allah ya shaida mu kwana za mu tashi aya ta harko tambaya ta farko da ɗaya ce ma ta ce cewa za ka ba da zakar kudinka ga uwayenka ko ko zaka ta kayan gona ko ma irin wanda ake hudawa ta abinci ko na bukan azumi misali yan shi shari'a jamur ba a yarda ba a ba uwaye zakka ko mata me yasa su uwaye ba amina sa bane ba a uwaye a cikin uwar kudinka suke da haƙƙi yadda kake da haƙƙi a cikin kudinka wani uwar jarin haka matarka take da haƙƙi a ciki haka uwanka haka babanka na kenan zakka ta wasu ce ba ta ku bace yanda ba ka ci zakkarka ba haka babanka ba ya ci ba babanka ba ta ci ba matarka ba ta ci ba dan a wannan uwa kudin suke da haƙi shine magana kenan zakka ta ce da abin duk zakka kun zakka gurin ba a ba uwaye gurin uwaye ba ba su kaman ka ba kanka ne gurin a takaice farkon aya a araf بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك هو سورة الأعراف زامن جيكا وانا كلمة تكون تفسير إن شاء الله مية أعراف hausa na cewa tozon larafi a zakace wani wuri ne tsakanin wuta da aljanna farkon sura dai alifin lamim sa'ad iya ɗaya daga cikin harfofi kawakwa buɗe surori na alkurani irin alifin lamim ko sa'ad ko nun harfa ne da ake buɗe alkurani wasu nun alkurani da su wanda haƙiƙanin ma'anarsa allah alawa alkurani ai maganganu da yawa dai Allahu alam kan hakikanin tafsirin su amma dai harfa ne daga cikin harfofin da ake rubuta alqur'ani daga cikin hikima da malamai ke amma cikin wannan ababe annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda yayi abata ta idan wannan kirawoyi ko wannan sauran sauran rubutu sauran ayoyi magana ce ta larabawa kamar magana ce ake rubutawa to sai yanzu ki bude qur'anin da irin hurufkin na larabcin alif lam mim sad iya ƙara huddo mu abun kina wannan harfan wani abu na musamman dan shi bai yi su ba amma iya bude qur'ani da wa'annan harfofi na alqur'ani da su aka rubuta qur'ani wannan qur'anin da su aka rubuta shi kuma zaka ga an ga wannan sura ne ba zaka ga wani ijazin qur'ani akan sabkar da shi da aka yi za a maka domin ƙur'ani wannan ya tabbatar da cewa larabawa kayan annabi zo iya suna da magana suna rubutu wannan ƙur'anin da wa'annan harfan da suke rubutawa da shi aka yi da ƙur'ani amma kuma ga gare su ya zo da abin na musamman karanta ba irin tasu ba kuma harfin su ne bayan alif lamim sad ce kitabun unzila ilayka nan ame wannan na kira cewa kitabun kamar wani ulushi a nan mana matsayin wani irin littafi na musamman kitabun wani littafi ne na musamman mana alkurani wannan littafin unzila ilayka an sabakar da shi zuwa gare ka kenan sabakar da shi akai ba shi kirkira ba da haka falayakun fi sadadika harajin min kaka samu damuwa kumci akan isar da abin da yake asabkar maka ka isar da alkur'ani littafi ne daga Allah kaka samu damuwa ko daya ko su imani ko su karyata kai dai mai isarwa ne amma littafi ne saukakke daga Allah subhanahu wata'ala an sabkar ma da shi litunzir bihi dan ka yi galgadi ka yi kashe ka yi kashe ga waɗanda suka ƙi imani ga irin abin da za su samu na hukumar Allah galgadi ne a lokaci guda wa zikira lil mu'mini za ka yi wa'azi galgadi ga kowa amma wake wa'aztuwa wake amfanuwa da galgadin masu imani shi ne littayi aka sabkar da shi litun bihi don ka yi galgadi da shi wa zikira lil mu'minin don ka yi galgadi ga masu imani Allah sabta kala masu imani ne ce gaba اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كبي abinda da abinda aka sabkar daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kakkubu wani koma bayan Allah ko koma bayan abinda aka sabkar domin annabi ya samu duniya wancan lokaci da rudu kowane iri daban-daban ake kiran ku masu imani ga littayin da aka sabkar muku shi ku bi shi kurum bin shi tabbas bin shi shine shiriya kan ku bi wani wanda ba shi ba kenan wani daban wanda ba shi ba nan auliya annabi sallallahu alaihi wasallam asali ne cewa shi ke kiran mutane zuwa ga Allah Allah shine waliyin masu imani kaka kama wani daban ka bar Allah wannan shine kiran da yake ku bi littafin Allah ka ku buri daban wanda ba ku ba littafin Allah ba ba ku da wani wali in ba Allah ba duk da min yakan koma hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ka ku rike wani ba shi ba duk da wannan kira da Allah yake yi da matsayin alqur'anin Allah ce qalilan ma tazakkarun kadan ne kwarai mutane ke tunatuwa ke wa'aztuwa kamar da Allah ke cewa wa ma akatharun nas la hurta bi mu'minin mahi yawan mutane ko da kayan kwadan ba sa imani wayan tuti aksaran fil ardi dulukan sabilillah Allah ce wayan tuti aksaran fil ardi yudulukan sabilillah wannan sunna Allah ce cikin bayi in za ka yi aiki da mahi yawan mahi yawan mutanen ƙasa ba su da imani wa in za ka bi su za ka batar da kai kenan babban abun ban kaka aiki da mahi yawa su wane ne a ina gaskiya take kuma ban gaskiya abinda Allah ya sakar da shi ta hanyar wannan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce duk da haka kaɗan ne suke wasuwa Allah sa mu cikin wasu wasuwa na Allah ce gaba wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayata فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون
الله يقول wa kan min qaryatin ahlaknaha nan kashe ne ga ku yanzu ko zamani ne alakta da yawa mun halakar da al'ummomi na garuruwa daban-daban an ka magana ƙarya mutanen alƙarya irin samudawa irin adawa irin mutanen lut irin mutanen sale irin dai fir'auna ga sanan da daban-daban alakta wannan al'umma da muka halakar da su faja'aha ba'suna bayatan am hum qa'ilun ahum qailun suna cikin rudunsu kaman ba a komi annabin Allah iya ta wa'azi iya ta gargadin shi suka ki imani suka iya Allah ya da su amma lokacin azabar azabar kamun Allah ya zo musu bayatan wasu cikin dare lokacin hutu ana huta ana cikin hutu koram ko Allah kada azaba ahum qailun ko lokacin hutun rana lokacin rana ana huta ana barcin rana kenan duka suna cikin gafa saka ba abin da za a yi suna cikin jaganinsu amma an zo a ƙara shi ana huta dare ko da ranar lokacin hutu a wannan lokacin azabar Allah ta zo musu kuma wannan azaba da ta zo fama kana da'awahum fama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان دعواهم لوكسن زور عذابا باس da wani abun hudi ba su da wata kalma ta hudi illa an qalu inna kunna zalimin to menene ai an gaya musu ku yi imani in ba haka ba akwai azaba ana ta musu gargadi sa kamar shi ne mene to lokacin da azaba ta zo musu to ba su da wani abun wani illa cewa za su tabbatar kawa kansu hujja cewa lalle mun zamanto masu zalunta kanmu domin an gaya musu gaskiya suka iya kin su suka ki imani an gaya musu abin da aka suka ce babu shi shi nan zai zo kenan ku kayan ta zo ku yi ta kanku idan azaba ta zo zaka tabbatar da abin da aka yi mana to gashi yazo su ma haka suka wari ba su da wani jawabi illa cewa sun yarda su azzalime ne wa haka Allah ce ne ce gaba فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين wannan abin da yake wakana tsakanin annabawa da al'ummarsu aikin kowa daban aikin annabawa ko manzannin Allah isar da saƙon Allah al'umma ta rage gare su ko ku karba ko ku kiya amma ku sani cewa Allah zai ma kowa tambaya nan a wunin kiyama idan Allah ya tattara kowa da kowa Allah zai ma kowa tambaya irin tashi shi ne Allah ya tabbatar da faransa Allah na zurusula faransa tabbas faransa Allah na zurusula tabbas za mu tambayi alladhina ursila ilaihim wanda muka aika musu da manzannin Allah kina annabawa wala nas'alanna al-mursalin so manzannin za mu tambaye su kamar Allah ya ce wa yawma yunadihi fa yaqulu ma za ajabtum lil-mursalin a ranar zai tara mutane bai zai tambaye su ma za ajabtum lil-mursalin wata irin amsa kuka ba manzannin Allah na laka cewa fa'amiyat alaihim al'ambayum kuma la tasalu domin wanda bai imani ba a duniya a lut a kiyama bai iya ba da amsar da aka nema ba da a duniya ta huce wata hujja wata hujja ta fa'amiyat fa'amiyat alaihim mai amiyat mana ta bace babu abun wadi ke duk wanda anan bai ba amsa ma kiran manzanni ba kiyama in ta zo ba shi da damar mai da wannan jawabin da aka tambaya a wajen shi Allah subhanahu wa ta'ala ruwa bukhari ko muslim sai tsaye da bawa gobe kiyama ci bawa na bayan ya dumu dumu an kama shi ba hujja yau inda kana da duniya da abin da yake cikin ta zaka bada sai Allah zan bada kuma me zan bada da yanta da ni Allah ya ce bawa na na ne ba mai sauki a wajenka kalma mai sauki ka kiya zaka ji maka bada da duniya da abin da yake cikin ta haka na jawabi daga nan duniya ake badawa idan kiyama ta tashi ba ka da damar ba da jawabi Allah ka cewa yau mai jima'un lahun rusula fa ya ƙulu ma za ujibtum ƙalu la ilma lana inna ka an ta'allama lugu Allah ya ce ranar da yau mai jima'un lahun rusula ranar da Allah zai tada manzanni fa ya ƙulu ma za ujibtum wata irin amsa aka baku wani an ce saboda tashin hankalin kiyama wani annabin an ba shi kashi an kore shi an wani ma annabin ma an kashe shi ba irin wuya da bai ci ba amma an ce saboda tashin hankalin kiyama za mu tambaya ma za ujibtu ko wani wata irin amsa jama'a ku suka ba ku wallahi duk irin za su ce la ilma lana abin ya bace musace Allah ba mu sani ba Allah ba mu sani ba ba mu cikakken masaniya sun mance a ta nan wani wani marhala ce saboda tashin hankalin wani kiyama za su ce la ilma lana ba mu sani ba Allah ba wani an bige an kace duk da duniya sha amma sai mu sani ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne mai cikakken sanin abin da yake na gaibu sun mai da komai zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi ke ba labarin sai cewa annabawa ko wa'annan nashi wani ya zo ya yi kira ya kira ya sami yan jama'a annabi ce na ga wani annabin ya zo ya kare wa'azin kaf ya koma shi kaɗai zuwa ga Allah subhanahu wataala tun ya ci hada mutum daya kaga duk wannan aikin da suka saka na suka yi duk wannan wuya suka sha amma saboda tashi hankalin wani kiyama za su ce la ilma lana mu sani ba Allah abin ya kashin su tashi hankali an tashi hankali wani kiyama ne kuran kai ma ba ruwanka ko aka Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin lalle za mu tambaye wanda muka aika masa da manzanni kuma za mu tambaye manzannin kuma sai sa abin da yi me Allah ce gaba fala naqsanna alayhim bi ilm kuma Allah ya ce za mu ba mutane labari mi ilm bi ilm za a ba kowa labarin abin da ya aka tabi ilim da ilimi hadisi na musulun annan salasa muke cewa cikin ruwayar Allah iya cewa inna ma ya amaluku usi halakum sun ma'uwa fi kuma iya faman waje da khairan falai hamadilla mun waje da gaddalin falai alumanna illa nafsa Allah ce bayi aikin ku nima yi amalukum aikin da kuka yi ne usiha lakum nake kididdigewa ake lissafawa summa uwafikum ya gobe kiyama Allah ta kama kowa sakamakon aikin da kina fa naqsanna alayhim bi ilm zan ba mutane labari bi ilm kuma yace ma kunna ghaibin kaka tsamanin lokacin da kai abin Allah bane ya kai ma labari irin rahoto na mutanen ikon duniya sarakun duniya ya kai masa rahoto a Allah cewa ma kunna ghaibin muna nan ba ba ma fakuwa ba ma gidan gidan muna nan inda kai abin kun Allah kai cewa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'malu wa ma ta'malu min amalin illa kunna shuhudan alaikum istufiduna fi Allah ce wa ma takunu fi sha'ani ba wani abu da za ku yi kuma mai misha'an matsalin minimin ƙoranin ba a wani abu za karanta na karatu wala ta'amalu min amalin ba wani aiki da za ka koma ɗan aiki ne Allah ce illa kunna shudan alaikun illa illa kunna alaikum shudan su fito bi ke ba abin da za ku yi illa kunna shudan alaikum sai muna nan illa kunna alaikum shudan haka ne inna kunna alaikum shudan tufiduna fi kenan lokacin da aikin da zaku yi Allah ce muna nan illa kunna alaikum shudan sai muna nan akan ku wannan abin ce istufiduna fi lokacin da kuke ci abin wa ba bayan kai ba lokacin da kake yi Allah iya tare da ku kuma to ma azba rabbika misqal zaratin ba kuma ayi abin ma azbu arabika bi mithqal zarra ba abin da yake boyuwa ga ubangiji ko tamtin zarra ba wani aikin da za a yi Allah iya nan iya gani kun babu wani abu da za a yi zai huce ma Allah ya mance da shi ko tamtin zarra filado la fi samai a ƙasa aka abin ko a sama ne kace ka kun bukai sama ko kana abu ko a ai ina kai Allah iya magana filado la fi sama duk da ya san mutum bai san wannan zamanin yanzu nawa suke zuwa sama na kwana kaji shekaran jiya an tura wasu mutum hudu za su yi wata hudu wata shidda a sama to daidai inda ka ji Allah ya sani ba ya kasa ba Allah ce a sama ne ko a kasa ne Allah ce muna nan zurtu fito na fi kuma ba abin da zai huce mu ilimin Allah duk da ma ka je kana kalkashin kulawar Allah subhanahu wataala kuma na bala ke magana ce wala aka me ce wala aka wala kabar ai kai mutu zarra ko ya kai mutu kala zarra wannan zarra Allah ya kawo misali da yawa wurin zarra abu na kaɗan ya ce fatil a ce naƙir a ce zarra duk wannan misali abu ne kaɗan a shi zamani zai kai ga ɗan adam a ga wannan zarra a akwai abin da yake ƙasa da ita da ko electron da ana atom ko electron ɗanwa to he Allah ya yake bacin ta yi wala asagara min zalika wala akabar eh tun Allah yanke ta Allah ya ce yanzu ya magana cewa ba abin da zai boyu ga ilimin Allah a sama ko a ƙasa na kwatantin zarra to ya ce ya bar misali da zarra ko sai ce wala asagar ki duk kenan in ma ƙasa da electron za ku samu ƙasa da wannan ya ce wala akabar haka wanda ya girma akan zarra illa fi kitabin mubin iya nan a littafin Allah dal mafus haka nan mutum ya ta kanshi ba ka bace ma Allah dan wa duk inda ya ce wannan shike ba bawa mai imani sanin muraqaba ta Allah mai wannan imanin mai sanin haka shine yake kare duk duk inda yake mai imani yake duk inda yake musulmi yake bai canza gam dan ya zo wannan unguwa ko wannan wuri ko a cikin dare ko cikin ranar ko sai gari a kowane zai zama tuban kwarai ne a wasu cikin wasu al'umma amma iya balagoro ko sake unguwa shi daban ne wannan hadari ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa na san daga cikin wannan al'umma tawa yace inna min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi'amalin amsal al-jibal ittihamat bida fayaj'aluha Allahu haba'an mansura annabi ya ce wasu mutane daga cikin al'umma gobe kiyama za su zo hilin kiyama da aiki kuma aiki na kwarai kuma ce misalin girman dutsen kiyama yake jidda na mace yankin sau cikin sau yankin saudiya ne wani maimayin dutsen wannan za su da aiki kuma wani bas amma faye ja'alu hallahu haba'an mansura Allah ya sa a nike wannan aikin a sheke ake gaban kura akwai mai ruwa ya sauban hadim annan salasar ne ya ce ya rasulullah sufin mulana jaddi mulana da allah na kuna minu ya rasulullah ka siffanta mana wa'annan mutane wanda kace cikin al'ummaka za su da aikin wannan a maida gari abin shekewa ka siffanta ka mana bayansu ka aje muna cikinsu ce innahu minku wa min jildatukum yace daga cikinku suke mutane ne kaman ku har ma irin abin da kuke yin kiyamun suna su ma ba a barin su to walakinnahum idza khalu bi maharimin lan tahquqa hadarun su idan suka fake a wani wuri suna keta alhurmar Allah kenan suna saban Allah a fake amma cikin cikin jama'a mutanen kware ne amma idan idan babu kowa suka iya cin zarafin shari'a Allah suka iya taka dokar Allah haka nan menene hadarin kenan wanda zai zamanto mutumin kware ne cikin jama'a wani wuri inda ba kowa kai kuma ka canza gam to Allah wani abin iya sa alamta alamta ta muna wuce Allah iya shege aikin da kai ma mai kyau Allah ya raka shi gaba daya dan haka mutum ya sa a karshe imani cewa Allah ɗan wawan lokaci muna yara tsahin da ne su ba su da ilimin addini idan wata tsohuwa ce ta ake mu garki ta ce towa in kuka yi wasa kuka za a ko idan sama iya ganin ku idan sama iya ganin ku haka take gamu to a nan ne ba sama ko muna fahimci kai wani abu an ce mun ko idan sama iya ganin mu kai ne gaba idan sama iya ganin mu to idan sama akwai ɗan ba sama kaga yan tana wani abu ne kan mi abin dan kenan dan ba ma rabuwa sama ko ina akwai sama misali na jahiliya da ba karatu bane ba almuhimmi ne kenan bawa in yana sanin ana ganin shi iya hatara zaga mutum mai kuɗi ne mai hali komai ya mallaka mai sai aikin banza sai ga ya bada dandibo wani wuri cikin dare wani ma aje mota ana iya kwane-kwane me yake iya wange wange zai shi gidan ko kan wani ya gan shi wani zai gan shi wani ne mai kashi da wutsari ciki cike da kashi ba abin da malaka na shi amma bai so ya garce sam yan wato yan wadda Allah mai wannan tunani mai tunanin haka a kan shi mun bai so a gan shi dan ka aibanta shi da Allah inda ya sa Allah na ganin zai abin wannan ba zai ba hudda muraqaba rashin tunanin Allah ne sa sai amma shi ko ko ya je kwana kwana ya shiga kan shi to ko aka bi ka ba rashin sanin Allah ka mai haka al-muhimmi dai Allah ce فنقصنا عليهم بعلم وما كنا غائبين zamu ba su labari da ilimi kuma da mun ban fako ba kin muna nan lokacin da aka aiki Allah ce gaba wal waznu yawma idhinil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun na'am Allah ce wal waznu yawma idhinil haqq ma'aunin wannan rana kiyama ma'auni ne na gaskiya ma'auni ne na gaskiya ba a cin haƙƙin kowa kamar da aka cewa wani zama mawadin na ƙasa da yawan kiyam fala tuzulum nafsun shay'a Allah ce za a aje mana ma'auni na kiyama mawadin na ƙasa ma'auni ne na adalin ma'auni gobe kiyama abin awon ne adali fala tuzulum nafsun shay'a Allah ce ba a zaluntar kowane rai da komi wa in kana mithqal habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce aiki koda kwata mutan khardal kwayal khardal na kaza ka bana khardal ko din sanin kadan ne koda kwata mutan kwaya da aka zo aka aka ataina biha za a zo da aikin da kai ko mun kadan kin kuma cewa wa kafa bina hasibin Allah bai bukata ya mai contability an gama kaza kaza ake ga 1950 tanka zini ta bai tanka goma Allah bai bukatar wannan Allah ya san komai dama akan ilimi aka abin haka mutum ya sakan shi yace wannan rana ma'auni ne na gaskiya dan haka faman thaqulat mawazinu duk wanda aka yawo sai ma'auni shi yayi yauni fa'ula'ika humul muflihu kina abin auni aiki ne za a auna aikin bayi kuma wanda ma'aunin shi kina Allah na mai da ayyuka a matsayin wani abin auni wani Allah mai iko ne akan kudi in aka yi awo Allah tsara abin a ma'aunin in lada yarin jayi zini za kullum ana magana ma'awo na kiyama haka magana bangaren ladan in ya yauni rabauta in ya rashin yauni siyata wancan ba a magana shi wancan mugun marakiyar kula ka magana wannan jirgin bakunan ya ce in ya yauni wane ne na lada kana cikin masu rabo kuma na kafa ta mazinu wani rashin yauni wannan cin da ya ko in ya rashin yauni ka ta gaggama yawo ka cikin asara kenan zinin ya da jaya alhali an ce ma'auni mai kifa biyu lada zini abin awa biyu ne nan lada na zini in lada rinjaya aljanna in aka rinjaye shi kyau da rinjaye kenan shi ke mana da wuta Allah kiyaye to shi na Allah ta kenan ma'aunin adalci ne bai zaluntar kowa da komi abin da ka gani shi ne ta haka kurin ba wani dan wani gari gari kabila wani a kurin faman takulat mawazin kowa ne ne ba wani da gari kabila ba shine nasar yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum lakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum ruwa muslim Allah bai diban gan jikinka kai baki ne hori ne haka gajere ne dogo ne ba ruwan Allah da wannan walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah iya diba zakatanku da irin kuma aikin da kai aiki da zuciya Allah ke dibawa don haka aiki na ƙwarai wani wane ne ya yi shi gobe kiyama aka auna kayan ka zama yauni faula ika humul muflihun masu wannan yaunin ma'auni su ne masu samun rabon gobe kiyama Allah samu a cikin lafi sai ta wa man khaffat ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه دون ذاك ياو sai kenan awon shi bangaren dai ma'aunin na lada sai rashin yauni kenan zini irin jaya شوال أم وانيني إن وانيني فأولئك الذين خسروا أنفسهم وإن سوني وانسكي أثارة ترايوا سكي أثارة كاونانسو كمان أثارة سنيتا بما كانوا بآياتنا يظلمون دليل ظالم تركنس الآيوم كي إيماني دعوهم الله سكي أثارة رايوا كمان الله كيالي
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون نعم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله سبحانه وتعالى ke sanar da bayi irin ni'ima da ya musu ya ce haƙiƙa warƙar makanafa mun tabbatar da ku da zama a cikin ƙasa haka alƙara mana a nan ƙasa Allah ya so mu zamana mu rayu mu tabbata a ciki kuma waja'anna lakum fiha ma'ish ya sanya muku ababen rayuwa a cikin ƙasa yan wa balle cewa wanda ya san mai duniya take ciki a yau dan adam ya hango ko ya gani ba kashe ba ne ba irin wannan duniya irin ta masarar subhana suna nan da dama da aka hango wasu masu yi himin irin kamar fitar sun ma yi dubukinmu dubukinmu sace kamar ta ganin wannan a ce wani duniya ta kura amma abin mamaki duwa'in nan duniyoyi da aka hango irin namu da duniya amma babu wadda aka shirya ma rayuwa irin tamu ko yan zuwa na kasar jinati iska wannan yadda ka je da kayanka iska wannan ta shaƙawa ba abinci ba ko tsaba ko wani ruwa a sai dai ka je da kayanka wannan bincike ce wannan bincike ga duniya da ake cewa ana aikawa wai za a je wai a wai a gani ko an samu ruwa wai ba sai dabarun lahayin labaru ana ta buga abu ana ta zuwa ana ta buga abu a hada ko ko an ga alama ta rayuwa abin hanzu ba gano ba in wa dama wani ya fata wani ya kara ma mai sani ilimin cewa imani da Allah Allah hakimi ne kuma dama Allah ya tsara mu dan mu rayu anan shi ce ta ana da kun fiya ma'aishi duk abin da nan ke mutum ke rayuwa Allah shi ya mun shi a nan duniya komai na rayuwa ka ci ka sha duk wani nau'in laruwa sai ban da likita an san adam bai rayuwa sai da vitamin c vitamin b vitamin wata ki d vitamin waye to da vitamin wanda wani wa duka mutum bai rayuwa sai da su ba kuma cewa ka ci ko ka ci ko ka kashi bane ba a ba shi bane ba akwai ababai da yawa sai da su ake rayuwa ba a rayuwa sai da su amma Allah ya sa mana a wannan abincin a sa wannan vitamin kin a wancan a sa wannan a wancan a sa wannan a sa wannan haka muke rayuwa duk abin nan dan mu samu kyakkyawar rayuwa ga ruwa ga oxygen wannan iska wannan Allah ya tsare mu mu yake kawo rayuwa cikin duniya yanwa a ilimance hakika ya tabbata cewa irin kariya san kurin dama Allah ya shirya mu rayu a nan ne kurin duk duniyoyin ba masu tsari din nan yan wani suka ce a tura suka musamman musamman musamman kushidon kushidon kushidon wani tsari na Allah ma duniya duniya mu kurin aka mata wata wasu iskoki ne wasu iska ce nau'in iska ne aka kewaye mu dukkan gaba daya duk girman duniya gaba daya wannan kushidon kin shi ke sa mana hijabi da rana kuma na ce haɗin kabarin shi kabarin shi wajen kilo goma sha biyar ne can kilometer in wannan shi ne ranar ta hasko duniyar mu kayan ta kawo mu wannan ranar mutum ta koma kaza ta shiga nan wannan mai ta kaza haka take kayan ta kawo gare mu daidai bukata mu ma bukata shi bukata bukata da abin rayuwa bukata ta wannan tsarin da Allah mana da Allah a nan ya tsara mu rayu wannan bala'i na wa kuma wallahi sai suka ga suka ce a rage ayi kaza kaza da kaza kaza mun suka ce ana mai cikin yanayi suna ga wannan kushkin da aka sa irin wa'annan ababai da muke hidima da su za su lalata shi su suka lalata shi bai yi wada marayu to dama Allah nan ya so marayu duniya ya kawo marayu ya ba mu duk abin da dan adam ke rayuwa ya shirya mana ba wani abu ɗaya wanda wannan muhimman abu kullum kullum ana gara kullum gane wake kullum gane wake kullum ci gaba ake kuma a duniya ne da ba da abin da hayin da babu da je kai daga sama ya ka duniya ake ci gaba da shi babu duk yau sun yau sun kare idan suka can amma babu tsakanin duniya a yanzu wani abaka daga duniya kaza muke rawa da shi babu a nan ne za ku ɗauka ci sha ko ma mene ne a nan abin hawan ne abin kera wanne a nan za a kera shi in na sufuri ne in ma na menene na wayan ne in ta in ma menene daga nan za ku iya raha sai dai kun ka bincika za a gargaza kullum ilimi ya zawo Allah ya ba ku dama ta gano wani abu kullum ana da kufar ana ganowa ana ganowa amma a nan kin Allah ya tsara mana Allah ya ce wa ja'alna lakum fiha ma'aish mun sanya muku ababan rayuwa a saman ƙasa a cikin ƙasa mutalakum kin dan ahwanin mu dan mu rayu a sama Allah ya ce qalilan ma tashkuru duk da wannan ni'imar Allah muku Allah ya ce kadan ne kwarai kuke godewa Allah ne mishi Allah sama Allah sama shi masu godiya ci gaba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين na'am ɗan wanzu mun ji labarin yadda Allah ya tsara ƙasa ko an shirya ta dan a rayu a cikinta da ababen rayuwa Allah ya tsara sai ake tuna maka ake maka rafin ake tuna maka ga yadda ka zuwa wannan ƙasa akwai ta kahin kai ga yadda kai aka yi kama ga yadda aka shirya ka kuma ga yadda ka zo Allah ce ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين mun zai tana maka da bakara Allah subhanahu wataala yake tabbata mana duniyar dama akwai ta wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak قال إني أعلم ما لا تعلم Allah yanzu ya sanar da mala'iku zan sanya maka ƙasa kai nan ƙasa kai da dama kai dama kai dama kai dama tana nan Allah ga mun zama sai bata labari zan sanya maka ƙasa khalifa an ce nan mala'iku muna karanta da kai Allah ya ya tsara komai shi mala'iku suna da labarin banu Adam da Adam jin haka قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الله يا الله ذاك سنيا مقصا wanda zai yi banna a cikinta wasu su kuddima ya zub da jini wannan iya karantar da wuce kenan daman ɗabi'ar ɗan adam banna ɗabi'ar shi zub da jini an kaji ba a yau wannan abin guda biyu mai wanda ya iya mabanda shi zub da jini shi ke duniya ko? makamai na wakiliya kullum irin irin ake fitowa don iya kisa kuma ya kwarewa wajen kisa sun iya zub da rai sun iya kashe kisan na adam shi ne wani kwarewa sun gina kwarewa sun iya kisan na adam eh lokaci guda dubu ka za a mutu shi ne kwararre da ina dama na halin mutum tuni mala'iku sun san da haka ne kuma shi ma Allah ya yi sani haka Allah tsarkan shi sai da suka wani magana ya Allah za ka sanya ma ƙasa mabanna mai zubi da jini mabannaci Allah ce inni a'lam ma la ta'lamun na san abin da baku sani ba ke wannan kake mamakin komai wannan duniya duk abin da ana yi haka Allah so shi ke abin da ya ga dama kake mamaki yayi wannan kaza dan adam karban da yake yi kuma Allah ya da shi haka Allah shi ne haka Allah ya tsaya wannan duniya shi ta ruwa nan ki ba labarin cewa inda za a wayi gari a saman ƙasa kowa kamar mala'ika ne kowa ma zaba Allah ko daya duk kamar mala'iku ne Allah ba haka jira ba zai kashe su gaba ɗaya kawo bayi masu biyu masu zini suna tuba masa haka Allah ce Allah bai ce duniya ba kurin kamar gidan mala'iku ne kurin a tabbata Allah kurin ba sa ba Allah a'a Allah ya ce duniya daman don wannan aikin ne an shirya wuta an shirya aljanna kun bayi haka suke akwai mai da'a akwai mara da'a wannan gidan wuta wannan gidan aljanna haka Allah ya shirya shi annabi ke cewa ko da za a zan da za a waye gari kowa ba mu saban Allah to Allah zai canza ku je kawo su masu biyun haka Allah ta wannan ruwa bukar musu ga ta tabbata za mu haka tsarin Allah ce shi Allah ce musu a suka Allah kuna ma da san komi Allah za ka sani maballaci da zubar da jini Allah ce haka kin na samu da kuma ku sani to shine anan wa ana taka ta ga mana wannan makara ce sai Allah yake cewa kenan wala an khalaqnakum ku mutane Allah ce mu ne muka halice ku ba wani ba thumma sawwarnakum muka suranta ku a sura ta ɗiyan adam وقال ربك لما ملائكه اني خالق بشرا مثل سالم من عمل مثنون تمام لا بد زن حالتين متن بشر كما ce min salsal daga busassan laka da aka yi ta min hama'in masanun wanda aka yi wani busassan laka ta mutu daga wata bakan laka mai wari zaka yi ana maganin adam min turab wani a ce min salsalin karfahar wani a ce min hama'in masanun min dinin lazim a ce wannan duk wannan marahin ne da allah buga dan adam asali daga turabin kasa ce kuma annabi ya labari kasa kanta ba ɗaya bace ba annabi ce an halicci adam da ƙasa daban-daban wuri daban-daban a gama yace shi yasa yanda ƙasa take daban-daban annabi ce shi yasa kuma kuke daban-daban ruwatu musul imam ahmad bin tata bata yace shi yasa zaka ga wani baki kaga wani wuri wani jijjija wani ƙasa-ƙasa wani masar masara haka annabi ce wannan shi ne sababin ita ma kasar daban-daban ita kai hatta da kaushin hali sauƙin hali yana kasa take mai tauri da mai tafshi haka halin ku annabi ce aka dora to idan aka kawo kasa an aka kwaba ta shi za ta koma aka kwaba za ta koma hamain za ta koma baka masanun tana wari irin da aka kwabi wannan sanda a lokacin ana kwabi da ta kwana uku kasan ta ku abu da ke da kwami za a yi mi take yaran zai sani ba yaran zai sani ba su su mutu sani kawai ko gini kwana daya kwan a zuwa shaɓa ta a taɓa laka kwana daya da muna da gini hita ko uku kwana ta tsami ta yi kwari ginin da ne sai ka girgira a birni sai gida mai shekara ɗari gidan ka da an ya tsagewa kai na samuntan na su iya nan shekara ɗari haka aka gina don kenan da aka taba ta ta koma kambakan laka kuma sanunu mai wari shi na kaga ta hamai daga wannan wannan kenan matakin ta ne masanun tsamin da take ne da aka ce tinin mace tinin lazim matin lazim laka in ta kwabu daga tana yauki ina sadaka ina sadaka yauki take da tsame ka kana fata ce da wuri fata cewa jiya kaga tana jayuwa shi ne wani wani Allah ce maka min tsini lazim Allah ce adam mutum daga laka mai yabki duk matakayyar ne ta bushe ta kuma salsal ta bushe kenan musassa kalfakhar mai kalfakhar dan adam an halitta an busa an da kasan ana randa aka yi shiga shiga wannan me ya ce kalfahar an kwankwan gabga ya kwankwan marasa marasa randa tana kara gabga kwankwan gabga haka haka waye gari adam da yanda kasan tulu ko randa dum gashi nan sura ga ta da mutun ce amma kwara gaba kara zai kwankwan kwan dole matakan to daga baya kuma wannan sura da Allah yi ita ce Musa malai shine ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum muka halice ku muka suranta ku su makon Allah malaka sujudu da Adam bayan an kare komi ne kuma yanzu Allah ya ba malaka umarni sujudu da Adam kuma Adam sujada lokaci ya da kan gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an waka hinna kullum ga diba alfijir yanzu dai gobe a diba ina ga ƙarhe shidda ba sha shidda kenan da arba'in da shidda a tsaye da sauran lahiya da zuwa ba kwata ka tsaida shidda ba kwata ka tsaida biyar da arba'in da biyar shan ruwa ƙarhe shidda wannan su ne da magana kenan niyame kuwa aƙalla rana tana hada shidda da rabi rana shidda shidda da rabi alfijir ƙarye shidda ba kwata masu jima yan neme suna saka yi ƙwararren alfijir tana ketowa wajen ƙarye shidda da kwata a neme eh shidda da kwata zuwa maradi ƙarye shidda ba minti goma sai da sauran Allah ya mu gobe subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh